أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna barka da zuwa halaka ta biyu cikin halkan karatun da muka fara satin da ya gabata a nan wannan zawiya da kuma zauri mai albarka inda muke karatun ilmul mantiq kuma ba mu gushe ba muna cikin at-tamhid da muqaddima na wannan ilimi wanda shine shimfiɗa da bayanin muhimmancin ilimin da kuma a fa'idojin ilimin da abin da ya kunsa a yadda muka faɗa satin da ya gabata ne shi ilmul mantiq ana sa shi a sahun ilmomin da ake ce ma al'ulumul aqliya ilmomi da suke da alaka da hankali da tunani baya cikin fannin ilmul naqli wanda shine ilimin da ke da alaka da abin da ake nakaltowa to sai ya zama kuma ilmul mantiq din nan yana da matukar muhimmanci ta hanyar da duk wani ɗalibin ilimi na addini ya wajaba ya san ilimin kuma ya yi guziri da ilimin nan saboda zai taimake shi a sauran abubuwan da yake ɗauka na sauran ilimoma kuma yadda muka sani ne ilmu usulil fiqhi yadda na faɗa satin da ya gabata ilmi ne ya akhudhu min an-naql bi taraf wa min al-aql bi taraf ilimi ne ya zama yayi matching kuma ya zama an jona shi tsakanin shi da ilmul al-aqli ta hanyar da ba za a iya raba su ba kuma ilmu usulil fiqhi yanda muka sani ilimi ne da shi ne ilimin da ake fahimtar nassoshin addini da shi da shi ake fahimtar nassoshin qur'ani da shi ake ciran hukunci a cikin nassoshi da shi ake sanin su ijma'i da shi ake iya kiyasi da sauran abubuwan da ake fitar da hukunce hukunce da su to kuma ya zama cewa ilimi ne da ba a iya raba shi da ilmul mantiq to sai ya zama kenan idan ilimin da ake fahimtar masadirar tashri'a gaba ɗaya da shi yana da alaka mai ƙarfi da ilmul mantiq ya wajaba kenan ga ɗalibin addini ala wajhil khusus yayi guziri da wannan ilimin a cikin fahimtar shi ga sauran ilmuma ɗaya kenan sannan na biyu kuma al'ulumul aqliya umuman suna da amfani ne saboda mene saboda abinda muka faɗa sashin da ya gabata saboda ayan ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasana ko saboda misali a ba kowa da kowa bane zaka kama kana ja mishi aya ko kana ja mishi hadisi ba akwai wanda za ku zo ku yi hira ne akan kwakwalwa akan tunani akan duk wani abin da badihi ne kwakwalwa na karban shi saboda akwai alqasimul mushtarak tsakanin duk wani mutum akwai wani abin da Allah subhanahu wataala ya faddala mutum da shi akan sauran dabbobi shine wannan kwakwalwan to in ka zo hira da shi wanda baya imani da Allah ko bai imani da Qur'ani ko hadisi ba kaga kenan sai ka sa mishi abubuwa a nazariya aqliya wanda ba zai iya inkarin su ba ko ba haka ba to wannan shi kenan kuma al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki Abubakar Ibn al-Arabi wanda ya rasu hijira yana 543 ba Ibn Arabi al-Hatimi ba wannan shine as-Sufi shi kuma ya rasu hijira yana 638 to ya faɗa cikin littafin shi kanunu ta'wil cewa al-Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya wazzafa al'ulumul mantiƙiyya da nazariyat mantiƙiyya a cikin shi, ya wazzafa ya tabbaka ya yi applying wa'yannan abin da za mu karanta su a wannan ilimin na mantiƙ a cikin Ƙur'ani, da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake muhafaba yake magana da waɗanda ba musulmai ba, ta hanyar da dole su wazzafa kowansu su duba su gani, shin abin da suke zaton suna kai na daidai, daidai ne ko ba daidai bane kuma suka auna da kokolonsu suka gani sai su ga ba daidai bane kuma sai Allah ya shirya su ta hanyar haka sai yake cewa to amma Qur'ani ya zo da su a dunkule ne dan haka sai kuma a harrare su a fayyace kuma daga abin da zai taimaki mutum hayyare su a fayyace shine sanin ilimin mantiq din nan ko ba haka ba ga wasu ayoyin su law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsh amma yasifun shi ma zamu zo bayani akan shi daga baya duk waɗannan abubuwa ne da ya wajaba mutum ya san su ta hanyar fahimtar ilmul mantiq kuma magana ne akan cewa shi kwakwalwar mutum yanda Allah subhanahu wataala ya bashi jiki jikin nan kuma ya zama amana gare shi ya kiyaye shi ya ciyar da shi abu mai kyau kuma ya dinga exercises yana shirya su yana karfafa shi haka Allah subhanahu wataala ma ya bashi kwakwalwa kwakwalwan nan shi ma yana yana jin yunwa shi ma yana buƙatar a ciyar da shi kuma abubuwan da ake ciyar da shi shine mene ilimi da ma'rifa to haka inda zai ba jikin shi haƙƙin shi haka zai ba kwakwalwa haƙƙin shi ko sannan ɗaya kenan na biyu kuma a idan an kasance wato ana janna da jiki kuma ana ƙoƙarin kiyaye al'umma daga ‘yan ta'adda waɗanda za su zo su yi ta'addi a kan al'umma ko su ƙwace kasa ko su sa bama bamai ko su ringa a kashe-kashe da bindiga da sauransu sai kaga an tanada wa ƙasa sojoji wanda za su yi za su yi a mumarasan aikin soja da kyau kuma su iya su zama gwanaye a ciki su fita su zai suna difa'i suna defending ƙasa daga waɗannan mutanen da su zo su su su afka wa ƙasa min haisu la yu'lam misali to haka ma kwakwalwa akwai waɗanda ba ta hanyar bindiga za su zo ba ta hanyar bama bamai za su zo ba a'a ta hanyar cusa wasu afkar ne da wasu tunane gurbatattu a cikin matasa yanzu suka suka cusa wa'annan irin tunane tunanin a cikin matasa kuma to sai daga hanyar wannan za su iya sace matasan a ƙasa kuma su zama sun sayi kwakwalwansu sun sayi tunaninsu sai su zama kuma waɗannan gaba ɗaya suna bauta wa tunanin wa'ancan mutanen ne kuma ga sun tunanai ne gurɓatattu to a nan kenan yanda ake recruiting soja ya shiri a shirya shi ya iya yaƙi haka za ka yi recruiting kwakwalwanka ka san yadda zai iya yaƙan duk wani afkar da wasu wasu tunane-tunane da wasu theories da za a kawo da ba su da asali sai kai ka yi recruiting kwakwalwanka da AK47 na kwakwalwa irin su ilmul mantiq da sauransu ka dinga difa'i kana defending duk wani irin afkar da tunani da theories da za a kawo maka da ba su da asali ko to shi yasa ake wazzafa kwakwalwa a irin waɗannan abubuwa kuma shi yasa aka duba aka ajiye ilmul mantiq da usul din shi da asas din shi da kuma ka'idojin shi ta hanyar da mutum in ya riske su kuma ya iya su kuma ya iya utilizing din su aikatar da su a fayyace to zai zama na cewa kullum yana iya kiyaye tunanin shi yana kuma iya kiyaye imanin shi da duk wani irin shubhan da za a iya kawo masa ko ba haka ba na haka menene za a ce wai misali to ina aka ce a koyi ilmul mantiq da sauransu duk da zamu zo mu yi magana akan a hukuncin koyi ilmul mantiq amma akwai wata ka'ida ne al-Imam Suyuti shi kanshi da yake ganin cewa ba za ku yi mantiq ba yana da wata ka'ida da yake faɗin cewa ad-dafi'u at-tab'i yughni 'an an-nass shari ad-dafi'u at-tab'i yughni 'an an-nass shari shine akwai wani abin da ke dafi'a ne tabi'a ne a cikin mutum kuma waɗin abin da in ɗabi'a ne a cikin mutum ko ya ci ko ya su sai ya ji dole ya tashi ya yi abin nan to wannan abin bai buƙatar nassi ya zo ya ce mishi ya yi misali yunwa mutum bai buƙatar nassi ya zo ya ce mishi kulu washar bu kafin ya tashi ya ci abincin yana jin yunwa saboda wannan abu ɗabi'a ce a cikin shi ko ya ci ko ya so in ya ji yunwa sai ya buƙaci ya ci abinci to aka kwakwalwa tunda Allah ya sa mutum kwakwalwa to ko mutum ya ci ko ya so dole sai ya yi tunani to ba sai ya jira nasi ya zama shiga kai tunani ba la dole sai ya tunani saboda aikin kwakwalwa shine tunani haka in yana jin kishi ba sai nashi ya nasi ya zo ya ce mishi ishrabil ma'a ba zai je ni ruwa ya tashi ya share kawai nasi a irin waɗannan abubuwan da suke ɗabi'a ne a cikin mutum nasi in kaga yana magana akan su to yana magana akan wasu dawabit ne na wannan abin kamar misali yazo ya ce a'a abinci ka ci kaza ka ci kaza kaza haramun ne hurmat alaikum almaytatu wa damu lamu da khinzir abinci naman alade ba kyau kaza kaza ko kuma a'a kar a ci da yawa a ci kadan da sauransu kawai zai sa maka wasu formula ne da wasu hanyoyi masu kyau na lafiyan jiki da yadda zaka ci abinci amma ba zai zo ya ce maka shine dalilin da yasa a yawa jaba ka je ka ci abinci in kana jin yunwa ba a'a ko nasi bai zo ban kana jin yunwa zaka tashi ka je ka ci abinci na haka ko nasi bai zo ba tun da kana da hankali sai kayi tunani to kenan tunaninka kuma kowane lokaci kai shi yana kan daidai ne a'a to a nan ne ake wazzafa ilmul mantiq saboda me a saddada tunani na na, mutane to shi yasa al-Imam Razi Fakhruddin Razi wanda ya rasu hijira yana 606 yana da littafi Asasul Taqdis yace idan kaga mun zo maka da wata ka'ida na mantiq ko ka'ida da kwakwalwa ke karban shi sai muka ce maka wani da wani kuma sun tafi akan haka misali a zo maka da wani qadiyya sai a ce maka ai wannan mazhaban aristo ne ai wannan mazhaban aflatun ne ai wannan mazhaban sokrat ne yace ba muna faɗin haka saboda mu karfafa abin nan da kwakwalwa ya riska bane a'a muna faɗin haka ne kawai saboda mutane ne aka san su cewa sun kebe da wannan janibin na ilimi sai ake kiransa akan sun tafi akai in ba haka ba duk wani mai kwakwalwa yana riskan nafsin abin da ka riska ko misali a ce maka cewa a as-sama'u fawqana wal ardu tahtana as-sama'u fawqana wal ardu tahtana yani sama yana birbishin mu kasa kuma yana karkashin mu wannan baka jira ce maka aflatun ya tafi akan wannan ko sokrat ya tafi akan wannan kafin ka san wannan gaskiya ne ko ba haka ba in ka gama an za ce wannan mazhabin aflatun ne da sauransu shine razi ke cewa kawai an faɗa ne saboda galiban yanzu aka kira ulumul aqliya kwakwalwa yana zuwa gare su ne shi yasa ake dan ambatan su isti'nasan amma ba istidlalan ko istishhadan ba ko tarjihan ba an fahimta tayyib to kuma dalilin da yasa su kuma mutanen Yunan din suka sa wannan ilimin saboda a zamanin su an yi wasu mutane ana ce musu as-sophista'iyun a sofar sa'iyun ɗin nan wasu mutane ne suna wasu abubuwa na kamar masu matsalan kwakwalwa haka sun kasance su gaba ɗaya ba abin da suka yarda da shi su kuma sun kashi gida uku ne akwai al'indiyya wal'inadiyya da alla'adiriya alla'indiyya su suke cewa su kawai duk abin da yake daidai shine abin da ka gan shi daidai wannan mazhaban su kenan duk wani abin da kake gani daidai shine daidai abin da wani ka bai gani daidai to abun ba daidai bane a gun shi kawai kuma shi ma abin da yake gani daidai ba lalle ya zama daidai a gurin ka ba naka ba su yadda akwai wani abin da ake kiran shi alhaqiqatul mutlaqa ba abin da ake nufi da alhaqiqatul mutlaqa shine ya zama akwai wani abu na gaskiya da kowane kwakwalwa ya yarda da shi duk wani mutum ya yarda wannan abin haka yake ba inkarin shi su ba su yarda da shi ba ko kamar misalin da muka bayar da zu yanzu ka ce mishi 1 plus 1 2 a so fa yun ba za su yadda da wannan abun ba ya ce to one plus one ne a guri na five ne kai ne a wurin ka two kuma ba zan yadda da kai ba a cikin two din nan naka in ka ci kai ma kanka yadda da ni akan five dina abinda kawai kake gani gaskiya shine gaskiya a wurin ka ba gaskiya a wurin waninka ba wannan mazhaban su kenan sannan kuma akwai al'inadiyya su al'inadiyya kuma su su ne suke ganin duk wani abin da ka iya kawowa mai dalili mai karfi da duk kwakwalwa ya karbe shi da duk wani mutum ya yarda da shi baya nufin wannan abin nan ba shi da wani dalili kuma da zai iya rusa shi su kawai duk karfin dalilin ka dole za a iya samun wani dalili da zai rusa shi idan kuma haka ne to kenan shi kenan ba za su yarda da wannan abin ba saboda me yana yiwuwa a samu abin da zai rusa shi na haka duk wani dalilai da ka kawo musu yanzu kana daga kana nuna mishi ka kalla sama ya ce eh wannan na nuna cewa sama yana birbishin mu ne dan mun gan shi amma ba wani abin da ke nuna cewa wani abu zai iya zuwa ya rushe wannan dalilin da ka nuna mana na cewa sama na birbishin mu ba ko to su kuma Allah adriya su kuma sun ce wai na shukku wa na shukku fi annana na shukku su suna shakkan komai da komai ne su su ce maka ba sani ba kawai in ka ce mishi ina nan zai ce ban sani ba in ka nuna mishi abu da ke hannun shi ka ce me na rike kenan misali alƙalami zai ce maka ban sani ba in ka ce mishi me kake ci zai ce maka ban sani ba in ka ce mishi kai waye zai ce maka ban sani ba shi haka yake kawai shi shakkan komai yake shi yace gaba ɗaya rayuwar duniyar nan mafarki ne ba shi da asali to abin da ya faru shine waɗannan mutanen suka zo suka yi yawa a can Greek a cikin Greek din nan suka fara cusawa matasa waɗannan tunani tunanin matasa suka tashi suna samun kwakwalwa matsalan kwakwalwa suna wasu irin tunanin tunanin sun fara haukacewa to anan ne su Aflatun da Socrates suka tashi suka nakashe waɗannan mutane to shi Aristoteles ya zo sai ajiye waɗannan qawaid din da muke kiransu ilmul mantiq yanzu da ya addace wannan qawaid din ya munakasha da su ya yayi munakasha da su kwarai da gaske yayi debating da su ya kada su ya fahimtar da su lallai lallai lallai akwai alhaqiqatul mutlaqa kuma lallai lallai kwakwalwar mutum yana bukata ga wani mizani da ma'aunin da zai ta tunani a kansu to sai zama kenan ashe wajibi ne mutum ya san wannan ilmin mantiq din kuma ire-iren waɗannan mutanen da kuma ire-iren waɗannan shubuhan ba su gushewa kullum ana haifar da sababbi ne yanzu nan misali akwai an dialectic philosophy ko ba ka ba a dialectikiya ko wanda su Karl Marx da Lenin da English suke yin su ga kuma wanda suke zuwa su zo su ta'ammuk بالبعد أتكين الفلسفة الميتافيزيقية كو ميتافيزيك فيلوسوفي سو سو هيجل da sauransu ga kuma Darwin nan mai nazariyatu nushu' wa tatawwur wanda ke cewa asalin mutane daga biri ne ka gani ana zuwa da ire-iren waɗannan afkar din har yanzu to kai a matsayinka na mutum musulmi mu'mini ya za a ka kiyaye imaninka daga wayannan irin tunanin-tunanin kuma ka kiyaye imanin al'ummanka da su wayannan mutanen ba aya zaka ja musu ba dan ba su yarda da shi ba yanzu zaka je ka ga wa darwin ne Allah subhanahu wataala ya ce wai ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa ba zai yarda da wannan ba to ka tsaya ka ce wai wannan nazariyar da ka kawo sai ka auna mishi shi a mantikance sai ka mishi nuna mishi cewa yana kan kuskure ba daidai bane to wannan shine babban wazifan ilmul mantiq sai ta aka ce ilimi ne na kowa da kowa an fahimta fahim to sai kuma abu na biyu shine mutum ba zai ce shikenan tunda mun samu alqur'ani da hadisi me muke bukatan ulumul mantiq mu yi da su eh kwarai ana bukatan su na faɗa abin da ibn al-arabi ya faɗa dazu akan wannan saboda hira da malahida kuma Allah ya ce bil hikmati wal mau'idati al hasana muka ce al mau'idatu al hasana shine na biyu zaka yi hira da aya da hadisi da sauran ulumul din din nan ga mabukatan su ne da suka riga suka yi imani da wannan abubuwan amma akwai wani da bai yi imani da shi ba ba za ka je kana jawo shi waɗannan ayoyin ba za ka yi mishi hira ne a hankalce kuma Allah subhanahu wataala ya yi hira irin waɗannan a Qur'ani kuma za mu zo kan wannan ko ba haka ba so kenan mutum dole ya hada as-sam'u wanda shine naqlu ya hada kuma al-aqlu wanda shine irin su ilmul mantiq da ilmul kalam in ba haka ba ranar kiyama Allah subhanahu wataala haka ya faɗa wa kafirai sai suka ce wai mene da yake faɗi walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سعلهم عذنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير كذا نبدأ بيو سنتي لو كنا نسمع كنا السمع وند شيء نقل نعنا كما أو نعقل كما سن مي أكو كما نقول قلوا كنا كنا دولة كحد بيو تكون نك كبتا دك تكون إيرن أوهام تندات يجيف متنزوا غوتا والعياذ بالله ko ba haka ba sun sannan kuma mutum na riskan abu ne ta hanya guda uku dama ta hanyar mene alhissu wanda shine sense organs din nan da muka faɗa satin da ya gabata san alhabaru ta hanyar labari sannan kuma annazaru wannan shine ta hanyar kwakwalwa wanda kuma shine mutum ke bukatan ilmin mantik a cikin su ko in ka ce min na ga abu in ka ce min cewa ga wani a zaune kenan ka gan shi ne kenan ka yi idrakin shi ne ka san da cewa yana zaune ne ta hanyar nazar ta hanyar kallo kai amfani da sense organ ɗinka na sight na gani ka gan shi ko ko ka ce wai wani muryan shi da daɗi kenan ka ji ne ko ko ka ce mana cewa ana sanyi kenan ka ji sanyin ne a jikinka ko hakan nan duk waɗannan abubuwan mene sense organs ɗinka ne kuma mun ce sense organs ɗin nan akwai guda biyar su ne zahiri sannan kuma akwai guda biyar su ne batsini kuma za mu yi magana a kansu kuma duka suna cikin mutum akwai al'awasu zahira al'awas al-khams al-batina kuma sannan al-khabar al-khabar wannan shine wanda sense organs ɗinka ba za su iya rizgan su ba to wannan ne kake jiran mene kake jiran a labari ya kai gare ka yanzu nan baka taba zuwa China ba amma labari ya zo gare ka har kana da yaqini 100 bisa 100 da kai da dan China ma bambancin ku da shi shine kawai bambanci tsakanin ilmul yaqini da ainul yaqini da haqqul yaqini amma akan yaqini akwai China yanzu bai fika ba kawai shi bambanci shi da kai kai kana da ilmul yaqini ne shi kuma yana da ainul yaqini da haqqul yaqini amma yaqini kam kai yana da shi shi ma yana da shi na cewa akwai wani ƙasa mai suna China saboda me saboda an zo maka da labarai sai ka samu yaƙini ko an gaya maka akwai wani an taɓa yin su Abubakar su Umar su Uthman to su a Sayyidina Ali ka yadda cewa akwai waɗannan mutanen an taɓa yin su duk da baka taɓa ganin su ba saboda alkhabar ya zo gare ka kenan ashe mutum na iya sanin abu ta hanyar me alkhabar bayan ya san su ta hanyar organ sense din nan sannan abu na ƙarshe shine na kwakwalwan nan ya kai ka san kaza ya kai ka san cewa duniyan nan farau ne ba wai yana nan tuntuni bane Allah ya halice shi daga baya ne sai kace kai amfani da kwakwalwanka ne ka duba sama ka duba ƙasa kaga ƙasa da saman nan dole akwai wanda ya halice su ba zai yi su suka halice kansu ba ko ba haka ba ba zai yi su suka halice kansu ba khalaqas samawati wal ardi bil haqq yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma ala huwa al-'azizul ghaffar to ka gani anan Allah subhanahu wa ta'ala ka duba kaga ana farana ana dare ana ruwan sama ana ana ana zafi to waɗannan abubuwan dole akwai wanda ke dabarbaru su dan tagayyurat din da alam ke ciki dinnan dole akwai wanda ke dabbara waɗannan abubuwan to in dai akwai wanda ke dabbara shi to wannan shine ya halicce wannan duniya kenan duniyar nan ba shi ya halicce kanshi ba al'alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadith fal alamu hadith universe din nan gaba ɗaya yana canje canje kuma duk wani abin da ke canje canje akwai wani abin da ke canza shi kenan ko ba haka ba kuma duk wani abin da ana canza shi to akwai wanda ke canza shi kuma wani abin da ake canza shi kenan wani ne ya halice shi ba ce ya halice kanshi ba kenan ka rattaba waɗannan muqaddimat ne a kwakwalwanka ka iya riskan cewa duniyan nan ba qadim bane ba da dade bane faror farau ne kuma halittan shi aka yi ta hanyar me ta hanyar annadar da aql kuma Allah subhanahu wataala a Qur'ani yayi magana kan waɗannan abubuwan kuma yasa nake cewa alqur'ani Allah ya wazzafa mabahis mantiqiyya in ka koma suratul ahqaf zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ard am lahum shirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadha wa atharatin min ilmin in kuntum sadiqin ko Allah ya fanda waɗannan ya nuna waɗannan abubuwa guda uku da na faɗa da su cewa su ake idraki da samun ilimin wani abu da shi shine yake cewa ara'aytum ma tad'una min dunillahi yace to ku waɗannan da kuke bautawa gumakan da kuke bautawa bayan Allah ko saboda shi mushriki misali mushrikan makka su ba wai suna da wani matsala bane dan kace musu Allah akwai Allah ba a'a su matsalan su shine a ce musu Allah ɗaya ne ko a ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab a cikin surat sad yake cewa sun ce a ya za a ce musu wai Allah ɗaya ne wannan abun mamaki ne yasa da aka ce to kun yadda akwai Allah me yasa kuke bautawa gumaka sai suka ce eh ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa sun ce muna bauta musu ne saboda su isar da mu zuwa ga Allah su kusantar da mu zuwa ga Allah tayyib Allah ya ce to aruni ma za khalaqu min al-ard ku zo ku nuna mun wani abin da suka halitta a ƙasa nan sun halitta wani abu ne saboda kuma kan nan ba su magana ba su ba su tafiya ba su taba komai ba su gani ba su ji ko ba haka ba ba abin da suke yi to ya aka yi zamu san cewa sun suka sun sun halitta wani abu in sun halitta wani abu ne to ku nuna mun me suka halitta to abin da zamu dauka akal akalmin aruni ku nuna mun dinnan shine alhissu da muka faɗa kenan ana iya sanin abu ne ta hanyar hissu ta hanyar ganin abu ko ba haka ba ka ganshi physically visibility ka ganshi da da idonka sai ce aruni to ku nuna mun in gani saboda in san eh sun halicci wani abu walillahi almasalul a'la dai ba wai Allah yana da ido irin na mutane bane amma tunda wuri ne na ihtijaji wuri ne na ifhami Allah subhanahu wataala ya hira da su a matsayin su yake ce musu aruni to ku nuna mun in gani mana me suka halitta kenan ana iya sanin abu ne ta hanyar gani wanda kuma yana cikin test organs da muka faɗa ɗazu to kuma ba abin da suka halitta am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar Allah ne ya halicci komai da komai ba abin da suka halitta am lahum shirkun fi samawat ko ko a'a suna da wani shirka ne a sama suna da wani shirka ne a sama ma'anar wannan akwai Allah biyu bayan Allah yani a zama akwai wani Allah bayan Allah to anan ne ilmul mantiq zai zo yayi aiki saboda qadiya nazariya aqliya ne qur'ani ke nufi anan shine wanda yake nufi a can cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasada ta fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun ko da akwai wani Allah ne ba Allah guda ɗaya ba to da babu sama babu ƙasa da da sama da ƙasa duka sun sun rushe sun gushe gaba ɗaya saboda mene akwai wani abin da malaman ilmul kalam suke kira burhanu tamanu'a burhanu tamanu din nan yana nufin wannan abin ne misali yanzu an ce akwai Allah biyu yanzu nan muqaddara muqaddara ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira a ce a muqaddara akwai Allah biyu to Allah eh yace shi yau yana son ayi ruwan sama Allah biyu yace baya so Allah eh yace yau safe kawai yake son ayi kar ayi dare Allah biyu yace baya so dare yake son ayi to kaga a ce za a samu matsala saboda wannan yace ayi wannan yace ba za a yi ba wancan yace ayi wannan yace ba za a yi ba to za a dinga samun rikici kenan kuma matakan ana samun rikici to magana a samu sama da ƙasa bata taso ba dan ba za a taba samun sama da ƙasa ba saboda wannan yana ja wannan yana ja idan kuma har guda ɗaya ya rinjaye ɗaya har aka samu nashi din da yake son a samu to wanda aka rinjaye nan dama shi ba Allah bane saboda Allah ba a rinjayen shi ko ba ka bayyana Allah ghalibu amrihi Allah ba a rinjayen shi shi yake rinjayen komai da komai la aghlibanna ana wa rusuli kenan Allah subhanahu wataala yake rinjaye komai da komai in dai an rinjaye shi to shi ba Allah bane wanda ya rinjayan nan shine Allah kenan kenan za akwai Allah biyu ba zai taba daukan kwakwalwa ya ce akwai Allah biyu ba saboda in dai akwai Allah biyu dole magana burhanu tamanu zai taso dole magana cewa ba za a samu sama da ƙasa ba zai taso to kuma matakan mun duba sama mun ga akwai shi muka duba ƙasa muka ga akwai ƙasa to muka fahimci kenan dole Allah ɗaya ne ko ba haka ba mattakhadha Allahu min walad saboda Allah subhanahu wataala yumtiku as-samawati wal ardi an tazula inna Allaha يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا الله ne ke rike sama da kasa daga daga gushewa ko mattakhadha Allah min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun alimul ghaib wa shahadatu fa ta'ala amma yushrikun Allah subhanahu wa ta'ala yace mattakhadha Allah min walad bashi da da Allah bai da da kuma babu wani Allah bayan Allah idan da akwai wani Allah bayan Allah ne to da kowa zai tafi da abin da ya halitta misali Allah eh zai ce dama ni na halicci sama kuma ni na halicci wata kuma ni na halicci rana kuma zan kwashe kayan nan tafi in je wani duniya in gina sabon duniya ko sai Allah nabi ya ce eh to ni na ni dama ni na halicci kasa kuma ni na halicci taurare kuma ni na halicci biciyoyi na haka zan kwashe kayan nan tafi kenan da kowa zai kwashe kayan shi ya tafi wannan ya tafi da nashi wannan ya tafi da nashi kuma in suka tafi da nasu gaba daya kenan za a rasa sama da ƙasa kenan saboda ba zai yiwu sama da ƙasa su taru a wuri ɗaya ba dan kowa dama ya tafi da nashi kenan da kenan me wanda ya halitta sama zai tafi da sama wanda ya halitta ƙasa zai tafi da ƙasa kenan ba za mu taɓa samun sama da ƙasa a wuri ɗaya ba yadda muke gani yanzu ba ga sama can sama ga ƙasa nan ƙasa ko ba haka ba kina Allah ce la zahaba kullu bima khalaqa da kowa zai tafi da abin da ya halitta kuma zan kowa ya tafi da abin da ya halitta kenan ba sama ba kasa ko ba haka ba to kuma tunda mun duba muka ga akwai sama akwai kasa to magana akwai Allah biyu bata taso ba ballantana uku ko biyar ko shida ba ko ba haka ba wala ala ba'dhum ala ba'd da kuma kowanne zai ta kowanne zai ta nuna wa kowa iyawa kowanne zai nuna wa kowa isa dama ni nayi kaza ni nayi kaza kai baka iya kaza ba ni ne da ba dan ni ba za ka samu sama ne sai da ba dan ni ba za ka samu tauraro ne da kowa zai dinga yi wa kowa girman kai kawai to kuma ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira to yanzu muka yi tadabburi cikin waɗannan ayoyin da Allah subhanahu wataala ya amfani da su wurin tabbatar da cewa Allah guda ɗaya ne ba shi da ba shi da shariki to zai lura cewa uslub ne aqli nazari Allah subhanahu wataala ya amfani da shi kenan ana riskan waɗannan abubuwa ne ta hanyar nazar ko ba ka sau itu ni bi kitabin na ukun kenan sai to ku zo mun da littafi min qabli hada da wani littafin da aka zo da shi kafin wannan wannan kenan alkhabar aka zo gare shi annaql to shin wani ma misali wani annabi ya taba zuwa muku da wani littafi da ke nuna cewa akwai wani Allah ba ni ba to ku zo min da littafin akwai shin gani mana ko shi da ke cewa fa atu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhu attabi'uhu in kuntum sadiqin in akwai wani littafi huwa ahda minhu ma fattabi'u attabi'uhu in kuntum sadiqin in akwai wani wani littafi ba wannan Qur'ani da na kawo ba wanda ya fi wannan ku kawo min shi in gani to ka gani to Allah subhanahu wataala ya faɗa waɗannan usluban ne gaba ɗaya saboda ifhamin mutane kuma cikin waɗannan usluban muka riski cewa kenan ana da madarikul ulum salasa hanyoyin riskan ilmomi guda uku alhissu da alkhabaru da annazaru din da muka faɗa din nan to wannan kenan so lokaci ya riga yi taib insha Allah za mu ci gaba bi izni Allah ta'ala al-usbu al-qadim insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba mu ƙara fayyace maganganu a kai sannan mu mu kawo wasu namazij din to kuma mu shiga mabadawar ashara na ilmul mantiq